إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في باب باب بيع المرابحة أليس كذلك ذاك جاء متفي wallahi ka za ka zauna sati biyu sati uku kana takura ma kanka duk cikin inda ka bude sai ka karanta amma baka koya ba ya za a yi ka iya kwarjin mutane na mai to daga haka daga haka ake sabawa haka muke zama muna karantawa ai kuma cikin larabawa gaban larabawa kuma malami balarabe da albai balarabe kai sai an koya da koyo aka iya sai an koya aka iya aiki biyu ke kai sai ka ja ka karanta sai ka koyi iya ka iya karantawa jan baki din sannan ka koya kuma ka zo ka ja baki kuma to larabawa ne shikenan kana tafiya suna fahimta abin da ake sai in ya kai wajen bayani ne sai ka yi bayani amma in za ka yanzu sai ka koya za ka fassara da hausa kowace kalma sai ka iya sai ka sa mata ma'anarta sai ka sa mata ma'anarta za ka karanta sannan ina ma'anarta da hausa sannan ka fitar da abin da yake ci duk da shi kuma sai addu'a kenan babu malamin da ba imamul bukhari ya fi kowa hadda ya aikun san labarin shi da aka yi mishi jarrabawa ko an manta amma duk da shi da wani rubutu auhamul bukhari imam bukhari yayi wahamina yayi wahamina yayi wahamina yayi wahamina eh to waye waye isa ba wanda isa sai Allah sa'annan kuma Allah ya rage sarki manzo Allah shi ma'asumi ne Sheikh Abubakar Jabir Jazairi babban malami ne kowa ya san shi ba yana bin hajjal muslim ba da aqidatul mu'min ba in da ba wannan ya je umara ya je mishi da aqidatul mu'min ne ko min hajjal muslim yace akrama wannan kaza yace da za a sake buga littafin nan da na canza eh ce da za a sake buga littafin da da na canza wannan magana wannan abin babu bai'il murabaha qala malik yace imam malik yace fa amma al-qisaratu ai mai magana jiya in mutum ya sai murabaha ko ya bar kayansa a zo a taya in an dace a yi ciniki a saya ko ya ce ga abin da na saya riban nawa za a bani to sai aka yi magana abin da ya saya din naira miliyan ɗaya ya saya amma sai da hidima ya kara kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza wa'annan kudin da ya kashe a ciki zai saka cikin ya ce ai motar nan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne to shi ne malik ya ce akwai abubuwan da in ya kashe a ciki ba a ganin su ba za a gansu ba shi yasa ba zai kara kudin su a cikin uwar kudin ba akwai abubuwan da ana ganin su riga ce gashi an ɗinka an san riga ɗinka ta aka yi ga surfani ga abin da aka yi ga rini an mai da rigan kamfala ga rini an mai da shi kaza duk wayannan suna sun fito fili to nawa ya kashe a ciki to shine sai suka ce sai dai ce wannan rigan ta tashi mini kaza ko wannan motan ta tashi wajena a kaza in ya ce kudinta kaza ko kaza na saya sai a ce ya yi karya ce miliyan ɗaya na saya amma na kashe kaza na kashe kaza na kashe kaza to ta tashi min kaza ke na ribar nawa za ka bani to shi ne ya yi daidai ke na ya yi gaskiya ke to cikin maganan da imam maliki shi ne ce fa'ammal qisaratu aul qasaratu wal khiyatatu والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز wanda zai gyara rigar in girma ya aka rage in an canza tsarin rigar ne da mai ɗinki da mai rini da wanda ya surfani duk ana ganin su a cikin rigar ana ganin su a cikin abin da aka saya eh, ake sayarwa din sun fito fili to an san ai ba su suka kawo kansu ba aiki aka yi aka biya kudi aka yi su shi ne ce fa huwa bi manzilatil bazzi kaman asalin rigan da aka sayar ne za a kara kudin su yuhsabu fihi ar-ribhu kama yuhsabu fil bazzi za a yi lissafi rigan naira 100 ka saya kowace naira goma za a baka naira daya to za a baka naira na goma kenan ko to sai ai sai da nasa aka yi kaza aka yi kaza naira naira biyar ya karu su ma shi a kara musu fa in ba albazza wa lam yubayyin shay'an mimma sammaitu innahu la yusabu lahu fihi arrib amma da yazo shi sai da rigan ya sayar da kayan ya sayar da abin da ya sayar bai ce na kashe kuɗi kaza a ciki ba to ba za a yi masa lissafi kuma a ce za a kara maka riba ba fa in fatal bazzu to in cinikin da aka yi an riga an ya wuce wanda ya saya ma ya je ya sayar kuko ya bata a hannunsa fa innal kira'a yuhsabu wa la yuhsabu alaihi rib fa innal kira'a yace za a yi lissafin hayar da aka yi mai dako ne mai menene da menene za a yi lissafi wa la yuhsabu alaihi ribhun amma za a ce ga kudin kaza amma ba za a kara masa riba ba fa in lam yafutil bazzu in cinikin na nan da aka yi cinikin abin na nan mai shi bai sayar ba kuma abin bai bata ba falbai uba sokun bai na huma sai a warware cinikin illa an ya tara daya sai dai in sun yarjejeniya ala shay'in akan abin da min ma ya juzu bai na huma su yi yarjejeniya akan abin yarjejeniya yarjejeniya su yi yarjejeniya akan abin da shari'a ta yarda da shi to wannan ya halatta kenan ko ƙala malikun taushe aka zo kuma mutum ya ɗauki kuɗin shi dala ya sai kaya shi zo zai sayar da naira ko ya je sai abin da naira ya zo zai sayar da dalas a lokacin da ya saya canji na kaza a lokacin da zai sayar canji ya zamo kaza to duk ana samun rigingimu a ciki to ya za a yi shi ne ce قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق متن يسيكايا دا زيناريا كو أزرفا والصرف يوم اشترى هو عشرة دراهم بدينار الرن دا يتنكي ديناري دا درهمي قومني يرن رنن يند تشنجي يكاما كينا فيقدم, فيق فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة كو يجي ونوري يسير كو يسير أوجه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف على صرف ذلك اليوم يا سيا rannan dinari ɗaya dirhami goma ake sayar da shi sai zo yana son ya sayar a kan canjin ran da ya saya allazi ba'ahu fihi fa innahu in kana ta'ahu bi darahima wa ba'ahu bi dananira in da dinari ya saya ya zo ya sayar da cinikin dirhami aw ibta'ahu bi dananira wa ba'ahu bi darahima ko ya saya ne da dirhami yazo ya sayar da canjin dinariya ko ya saya da dinari ne yazo ya sayar da canjin dirhami wa kana al-mata'u lam yafut amma kayan na nan cinikin an yi dai ne wanda ya sayi kayan bai sayar ba kuma kayan kayan na nan fal mubta'u bil khiyar wanda ya saya za a bashi zabi in sha'a akhadahu wa in sha'a tarakahu in kaga kaga wannan kaza kaza kaza ga abin da ya faru in kana so ka saya in kana so kuma ka bari akwai kwarar ciniki fa in fatal mata'u in abin da aka saya din ya riga ya wuce babu shi wanda ya saya shi ma ya sayar ko an canye ko ko ya bata kana lil mushtari bi thaman alladhi ibta'ahu bihi al bai'u sai wanda ya saya kana lil mushtari bisaman allazi bta'ahu bihi alba'i'u shi wanda ya saya din shi ya saya haka yadda mai abu ya sayar mishi wa yuhsabu lil ba'i arribhu ala mashtarahu wanda ya sayar din sai ai masa lissafin riba akan yadda ya saya bihi ala ma rabbahu almubta'u ai masa lissafi akan wanda ya saya din riban da ya bashi sai ai cinikin akan haka wayannan duk mas'aloli ne yanzu ba a ciniki irin wanda ya kamanci wannan to shi yasa ya za a yi sai a ta yi ana gyara don abin da zai dace da yanzu ba gyara akan abin da imam malik ya faɗa ba a'a ana ana lissafi ana la'akari da cinikin da ake yi yanzu sai a ce to kama wayannan maganganu da imam malik duk yake yi ba yadda za a yi tsakanin mai saye da sayarwa su sasanta kansu yadda ya kamata to ma'ana akwai sarkin kasuwa kenan akwai alkalin kasuwa in matsala ta je lafiya ka zo ka saya kayan ka tafi ya sayar kayan shi ya tafi ai babu magana to sai aka samu matsala a ciki to ya za a yi to shi ne sai alkalin kasuwa ko sarkin kasuwa ya ce ga yadda za a yi shi ne li'anna hukmal hakim ya khilaf yadda za a yi kenan to abinda imamu maliki yake nufi kenan amma yanzu akwai kasuwar da yake da kasuwar da take da alkali ko sarkin kasuwa kowa na cinikin shi ne yadda yake so kowa na cinikinsa ne yadda ya ga dama abin da yake so saboda mai kowa mai ke gaban shi riba kuɗi ya samu kuɗi to in ya samu kuɗin kuma fa yana son mai bayan mulki kuma fa to mai kenan yana son kuɗi ya nemi mulki ya samu mulkin kuɗi zai nema to wace irin rayuwa kenan ya za a yi rayuwa ta miki eh to rayuwa ba ta da ma'ana kenan rayuwa ba ta da ma'ana kenan abinda aka zo aka karantar da kai kenan shi shi yasa in fitina Allah ya kiyaye matsala za ta tashi kuma sai ga kowa ya ji shi a jika kasuwancin da ake yi yanzu ba haka ake kasuwanci da ba fa eh ba haka ake kasuwanci da ba duk gidajen da kake gani cikin birni din nan kasuwanci aka yi aka giggina su amma wace irin kasuwanci kasuwanci na halal mai tsafta kowa na gudun abin da bai halatta ba to shi yasa kowa na zaune lafiya har aka zo aka tarar yanzu da ake kasuwancin kowa riba yake so kudin yake so ba a kiyaye halal ko haram kowa na jin daɗin ya cuci ɗan uwansa to kuma Allah yana kallo ya sa ido yana kallon kowa to shi yasa abinda ka tara shekara biyar ko shekara goma rana ɗaya sai ga wuta ta zo ta canye Allah ya kiyaye kada Allah ya maimaita sai ka ga masifa ta zo ka ji an ce an yi gobara gobarar ta canye miliyoyin kuɗi to me amfanin ka tara haramun shekara biyar dare ɗaya wuta ta zo ta canye me kafa me kafa idan to sa'an nan kuma rayuwa abin da ake yi ma rayuwa shine ka ci abinci ka sa tufa ka samu wajen kwana mazauni inda za ka zauna da kai da iyalanka yadda aka yi kenan duk gidajen da kake gani inda duk ba ma birnin kano ba duk inda ka je inda musulmai suke yadda aka yi kenan ba a sa rai da yawa abin da ake bukata ya fi karfin abin da kake samu ko kake so ko zai ishe ka to da aka zo aka ɗora rayuwa akan haka to an gafa kowa halin da yake ciki fa wannan tsari da bature ya kawo mana fa ba rayuwa ce fa mai dorewa ba rayuwa ce mai dogon zango ba duk abin da zaka fa'idantu a cikin boko shine rayuwar da kake ciki zaka yi boko saboda kasuwanci da business da menene ko jirgin sama zaka shiga sai ka iya boko zaka sa hannu zaka cike kaza zaka cike kaza zaka yi mulki sai da boko za ka yi business kasuwancinka sai da boko za ka yi kaza kaza sai da boko turanci ingilishi ko faransa ko na menene da menene amma baki ɗaya abin da ake da boko din nan iyakacin shi rayuwa lokacin da kake rayuwa iyakacin abin da za ka fa'idantu da shi shi ne lokacin da kake rayu za ka yi mulki za ka yi business za ka yi kasuwanci za ka yi komai da komai dole sai da boko in kana son ka ci gaba da haka to kakka yadda ka mutu kakka yadda ka mutu ko da wasa ka saura haka nan har abada amma haka yadda ka mutu mutum na mutuwa kuma wani lissafi da banza a shiga ba zancen boko ba haka bane ba mutum na mutuwa an gama da wannan farko sai a ce marar farko ma tukunna yana mutuwa da 'yan business da 'yan siyasar da 'yan komai ne ne ba za ka nemi inda suke ba in Allah ya sa ka shekara talatin baka bin kofa masallacin unguwanku rannan da kai za a yi sallan asuba za ka samu liman ka gaishe shi to limamai na cikin talauci da wahala ka kawo ɗan dubu goma ka suka mishi hannu ai hajji ya ce ai alhaji ne ya rasu liman ya ga ya kama dubu goma shi kenan zai da komai zai bari zai je ya yi mamaci wanka a zo a gama a yi mashi sallah a kai shi makabarta a ajiye me yasa yau baka nemi 'yan siyasa ko 'yan boko ko 'yan business ba to yau ba za ka yadda ka cuci kanka ba matsala ta kai inda ba za ka yadda ka cuci kanka ba su za su je su yi mishi tsarki alwala a yi mishi wanka a yi mishi likafani a zo a kawo shi a sallah a yi mishi sallah sa'annan a je a binne shi yadda aka yi ma alhaji haka za a yi maka kai dan boko kai sarki kai gwamna kai minista kai shugaban kasa kai malamin tsoro kai malamin masallaci kowa ne ne mutum na mutuwa yadda ka san tsarin duniya sai ka yi boko za a yi da kai in ba haka ba za ka taba zamowa gwamna ba ba za ka taba yin shugaban kasa ba ko minista ba ko caman ba business ba zai yi ba sai ka nemo wanda za su yi maka haka rayuwar take sai yasa za ka yi boko don waɗannan amma kada bokon ya zama na shine akidan ka ba ana mutuwa wani tsari daban za ka gani ba zancen abin da ka sani duniya man rabbuka a farkon abin da za a tambaye ka ana saka mutum kabari kowa hashi ma sai an tambaye shi duk bokonsa sai ya amsa da larabci man rabbuka wane ne ubangijinka wa ma dinuka me addininka wa man nabiyuka wane ne annabin da kake bi wa ma za ta kulu fi hazan rajulin da zai bu isa fikum tambayoyi guda hudu kowane ne ko shi da ya fito ya kaza ya kaza ya bada kaza wallahi sai ya amsa wannan tambayoyi rannan babu zancen boko ko turanci ko mai wannan tsari ne daban baka da zabi sai yadda ka samu kanka a cikin kabari kenan man rabbuka in Allah shine ubangijinka a cikin duniya sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani bi ni'ami kaseera Allah ne zai tabbatar da digadiganka ce ne da su kaza don a ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wannan jawabin ba nan ka same shi da ka tabbatar da shi a duniya sai a ce ce ne da su rabbi Allahu allazi wa ma dinuka wani addini kake yi siyasa ce addininka kasuwanci business mulki wane ne da menene boko turanci shi ne addininka abinda zaka abinda kake yi duniya shi zaka faɗa fa in addinin musulunci ne ka damu da shi kana mulki hankalinka na kan addinin musulunci kana business kana kasuwanci kai ne sarki kai ne gwamna kai ne shugaban kasa kai ne minista kai ne shugaban majalisa kai ne shugaban dattawa kai ne chairman local government ɗinku abinda ya fi damunka addininka yaya aka yi da mulkin an kula da addini yaya aka yi da al'umma ya aka yi suka kwanan yunwa ya aka yi kaza da kaza da kaza amma in kaga gwamna ya shiga kasuwa ko ya je neman haraji ko ya je sai da rumfuna ko ya je kaza kaza to babu damuwa dukiyar da aka samu a ciki me aka yi ma addinin musulunci me kai ma al'umma ko ka tara ma kanka ne wallahi sai an yi bayani ba wasa ake ba Allah bai halicci bayansa don a yi wasa da su ba ma dinuka in addinin musulunci ne gabanka sai ga Allah karfafa zuciyarka ka ce diniyar islam ba za ka manta ba diniyar islam addina ne musulunci sannan sai a ce wa man nabiyuka wane ne annabinka in a cikin rayuwanka duk manzon Allah kake bi sai Allah ya tabbatar da zuciyarka ka ce annabi na shine Muhammadu bin Abdullahi al-Hashimi wanda Allah ya aiko mana shi in kuma wani abu daban kake yi fa shi abin da zaka faɗa kenan don eh bahaushe kana mutuwa sai ce ya riga mu gidan ba abin da zaka faɗa ƙarya ba za ta yi baran abin da kake yi din nan shi zaka faɗa sa'an nan sai ce wa ma za ta kulu fi hazar rajulun da zai bu isa fi ku wannan mutumin da aka aiko muku me kake fada game da shi in ka karanta tarihin shi sunnarsa kake bi shi kake biyayya shi kake ma biyayya ba ruwanka da a baka ko a hana ka a yi mu'amala da kai ko kawar a yi kai dai ka- annabi kake bi abinda annabi yake sai Allah ya tabbatar da zuciyarka sai ka kafa da duk abin da ake so wayannan tambayoyi guda hudu kowa sai ya bada jawabinsu kowa ne ne a mai shi amin in ka ba da jawabinsu sa ce to shi kenan ka ci jarrabawa sai a bude masa kofan aljanna a ce kaga wannan wajen zaman ka kenan sai ka yi tsalle kamar za ka sai a ce a'a me kake ci na baka na zuba zaman ka sa'an nan a buɗe wutan jihannama Allah ya kiyaye a nuna masa zai gudu a ce ina shi kenan ba ka ba wannan abin da baka ci jarrabawa ba mazauninka kenan yanzu barazanar cikin kabari kenan fa babu zancen an waye gari ranar tashin alkiyama tukunna wata matsala ce kuma daban wannan cikin kabari ne kowa sai ya ba da jawabin wannan guda hudu wanda ya rike addini shi da wasanni ya ci gaba da abin da yake so son zuciya mulki yake so kuɗi yake so abin da yake so duk shi za yi ba ruwan shi da addinin sa'a aka yi ma aka haife shi cikin addinin da ya girma ne aka ba shi zabi wallahi ba zai zabi addinin ba ba zai zabi addinin ba saboda ya takura mishi addini ya takura mishi da kyawun mata duniya na kan mulki a ce sai dai in auri hudu kadai daga su shi kenan yaya za a yi ga dukiya ina kallo dukiya karkashin kujera ta karkashin mulki na ba zan kwa- tara in ɗeba in kai kasan waje ba in tara ma iyalai na ba in tara ma mene da ina kallon kuɗi in bar shi addinin musulunci ya takura mishi kenan to duk wanda ya tafiyar da rayuwarsa akan haka man rabbuka sai ce la adri wa ma dinuka sai ce la adri sai a ce la da raita wala ta raita shi ke man wa ma za ta duk ta mai guda hudu din ba zai iya ba da amsa ko ɗaya ba sai a ce to shi kenan ka fadi jarrabawa tun daga nan mutum ya fadi jarrabawa kenan kada ya tsara rai kada kada ya saka rai a ranar tashin alkiyama sai a buɗa masa kofan aljanna zai yi tsalle ya tafi a ce a'a ba hanya ka bace da ka ci jarrabawa dan ne hanyar ka sa'an nan a buɗa masa kofan jahannama Allah ya kiyaye zai gudu a ce ina kake ina za ka makomarka kenan haka Allah ce fa amma man taga wa asar alhayata duniya fa innal jahima kuma farko ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa ma- wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa shikenan guda biyu sai ce ina zaka gudu mazaunin ka kenan makomin ka kenan ko kana so ko baka so to an gama da wannan kenan babu zancen boko babu zancen mulki babu zancen komai tukunna in za a yi shekara biliyan ko bi- shekara biliyan da yau da gobe wajen Allah duk ɗaya ne babu bambanci wajen Allah kai ne akwai bambanci wajen wajen ka abinda za a yi yau in aka ce gobe ba ka da ikon ka kai gobe in ka kai gobe ba ka da ikon abinda kake son ka yi in kana da duk abubuwa na gaban ka shi yasa aka ce sai ka ce wala taqulanna li shay'in ni fa'ilun zalika illa saboda duk abubuwan da za su hadu abin ya kasance baka da ikon ko daya to shi yasa ake samun bambanci tsaka- wa wajenka tsakanin yau da gobe insha gobe zan baka kaza ko gobe zan yi kaza kana da ikon ka kai gobe in ka kai gobe kana da ikon wannan da za ku yi abin ya kai gobe in kun hadu kun kai gobe kana da ikon wannan abin ya yi ba haka bane ba ko to amma wajen Allah duk ɗaya ne shi yasa abinda zai zo tashin alkiyama sai Allah ce ayin ata amrullahi fala tastajiluhu ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yasifuna baka da iko ka kai gobe wanda za ku shirya bashi baka da iko kai shi gobe to me me me sai sai ka shi yasa sai ka ce in Allah ya so saboda Allah yana da akwai matsaloli guda biyu al-qada'u wal qadar ma huwa al-farq bayna al-qada' wal qadar me bambanci tsakanin alkaza wal qadar yana cikin aqidar musulmi ko me alkaza wal qadar me bambanci in ba ka sai a rufe littafin a tashi a- Eh? a menene bambanci tsakanin alqaza'u wal qadar yana cikin aqidar musulmi ai eh babu bambanci akwai me bambanci Mhm. A'a, to baka amsa ba shi da ya amsa in daidai ne kuskure ne ai ya yi goma da kai ko tun da shi ya riga ya faɗi wani abu alƙaza'u shi ne hukuncin da Allah ya zantar tun fil azal kafin ya halicci halittarsa fil azal Allah ya yi- ya hukunta cewa ranar lahadi lokaci kaza da wane da wane da wane za su hadu waje kaza la radda li qada'i wannan hukuncin an gama kuma haka zai faru sai ranan ya kai lokacin ya kai sai Allah ya kaddara wane da wane da wane ga sunan wajen yadda Allah ya yi tun fil azal alqada'u hukuncin da Allah ya tun fil azal kafin ya halicci mutane kowa Allah ya yi kaza Allah zai kaza kaza kaza zai faru wannan hukuncin da Allah ya yi banda Allah ba mai iya yin hukunci kuma ya zartar da hukuncin sai in Allah ya ga dama to wannan abin da Allah ya kaddara zai faru da lokacin ya kai sai ga ya faru faruwar shi shine kaddar ki kaddar kenan Allah ya kaddara faruwan abin amma alqada Allah ya hukunta shi tun farko ana tafi wai jikinsa ya sanyi a koma kasuwanci saboda kasuwanci aka saba za a samu kuɗi shi na abin da ake ce ma alqada wal qadar kenan sai in Allah ya ga dama duk abin da kake so kai sai in Allah ya ga dama wa ma tasha'una illa an yasha Allah to shi yasa abin da yafi maka alkhairi sai ka bi hukuncin Allah shine zaka samu lafiya duk abin Allah ya ce rayuwar duniyar nan lahu wa la'ib lahu ne wa la'ib waɗanda suka ce ba za su bi shari'ar Allah ba ai su ma suna da shari'a turawa duniya duk inda ka je akwai shari'a su ce abinan kar abinan in ka bi inda aka ce kar abi sha kama ka yi ma hukunci ba shari'a bane ba ba shari'a suke yi ba wanda ya kaza a kama yi Ah, kuna kafa shari'a akan abin da Allah ya halitta kuma Allah shi ba shi da iko ya kafa shari'a akan abin da ya halitta sai ku sai ku to kai kuma da kace baka baka damu da shari'ar Allah ba duk inda ka je har cikin Najeriya in kai abin da dokar Najeriya ta hana za a kama ka kai ka kotu wanda zai yanke hukuncin mutum ne kaman ka ko ya yi daidai ko kuskure ko gaskiya ko karya ko kuri aka bashi ko ba aka bashi ba ya je ya yanke hukunci a je a rataye mutum ya yanke hukunci a sashi kurkuku ya yanke hukunci za ka biya kaza kuma dole ka yadda to me kenan kai wanda ya halicce ka kace ka bi dire ma hukuncinsa wanda aka halicce ku tare watakila ma kafin shi gashi ka bi- dole ka bi hukuncinsa to me kenan kai eh mana ka mai da kanka dabba kenan tun da ka ki bin umarnin wanda ya halice ka ka bi umarnin wanda ba shi ya halice ka ba umarnin nan ta kama na a kashe mutum ne a rataya a rataye shi ko a harbe shi ko menene haka za a zantar da hukunci wani ba- ba- alkali ne zai ce ai ya gamsu da abubuwan da aka fada ya zartar da hukuncin kaza saboda me yana rike da certificate certificate na shi alkali ne na shi lauya ne na shi mai shari'a ne na shi menene da menene waye ba shi wannan jami'a ma- eh, makarantar da ya karatu da dokar kasa su suka ba shi wannan fawa da ya fi fawar Allah a wajenka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba karamar masifa bace ba Allah ba karamar masifa ba ce ba kuma Allah yana kallon ka shi ya azurta ka shi yake baka kaza shi yake kaza kaza kaza amma ka ce ka fandare ma hukuncinsa ka fandare ma shari'arsa dole ka bi shari'ar duk wanda yake sharan masallaci zai- zai- zai share kofar masallaci ko ba yadda za ka yi ƙarya kake yi ƙarya kake yi ƙarya ake yi abin da ya fi maka shine ka bi Allah da ya halicce ka shari'an da ya shar'anta maka sai ka bi gwargwadon iko shine za ka tsira wannan barazana kenan na cikin kabari fa tambaye guda hudu kowa duk wanda ka sani duniyan nan fari ne baki ne mai taurin kunni ne mai taurin kai ne kowa ne ne sai an san ba haka ba zai ba- ba yadda za a yi tunda kana da iko ne kana duniya ne kake da iko kai ne sarki kai ne gwamna kai ne shugaban kasa kai ne malami kai ne mai wa'azi kai- duk amma ana shi zuwa kabarin ma kai ka sa kanka ne shekara ɗari kana da gidanka shek- miliyan ɗari ka gina kana kwanci a ciki ran da ka mutu ba za su yi daka kwana garin wannan kwana biyu ba a cikin gidan ana allah allah fitar da kai a je a kai ka inda ya fi dacewa da kai sa'an nan kama ka za a saka ka a ciki ba wai kai za ka saka kanka ba in kana so ka kwatanta ka gani kana gida da daddare ka kwanta a kan ɓaryar ka ɗaya ka kwanta kan hannu kamar ka ɗaya ka yi kokari ka tashi ka gani zai yiwu ba zai yiwu ba to haka aka ɗauke aka saka cikin kabari da a ce babu komai ma sai wannan barazanar ya ishe mutum barazanar sannan ka amsa wannan ju tambayi guda hudu sa'an nan gobe wannan zai zo shi ma za a tambaye shi jibi wani zai zo haka Allah yana kallon kowa yana yin abin da ya ga dama zai zo zai zo zai zo rana ɗaya sai Allah ya kaddara cewa duniyan nan da shekarun da aka yanke mata ya cika za ta tashi ka samu mulki ka samu kuɗin talaka ne kai wane ne kai da a ce wani fi hafi sur فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله أكتي حملة العرش أكتي كرشم مغانا أكتي لتبقى مشيئة الله حرة مشيئة الله تزمو با أبندك كيديتا إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى سأنا أساك بوسات بيو فإذا هم قيام ينظرون kowa sai ga gashi ya tashi yana sai tsirara likafanin da aka binne mutum da shi ma ai ya lalace shi wata nawa ne zai lalace za a tashi tsirara nana aisha ta ce ya manzon Allah maza da mata ce ke ki ga san waye san me yake kusa da shi bishiya bishiya ce kusa da kai ko ko mutum A- ana ta- ana tashin hankali waye zai san tsirara yake ko da tufa sa'an nan a duniya Allah ya ba kowa mallaka ko baka mallakan komai kana mallakan takalminka farkon abar hawa kenan takalminka sa'annan keke sa'annan babur sa'annan mota sa'annan jirgin sama sa'annan ko menene kana mallakan takalminka kana mallakan tufarka kana mallakan hularka biron da ke ajiyo ka mallaka ka ce Allah ya mallaka ma kowa abin da ya mallaka masu ranar lahira Allah ya kwace komai ba mai mallakan ko futs ba mai mallakan komai sa'annan Allah ya nuna ma halittarsa baki daya أنا الملك أين ملوك الدنيا أنا الملك أين ملوك الدنيا ni ne mai cikakken sarki mai cikakken iko ina sarakunan duniya ashe mulkin ni na ba su tun da na karba yanzu su yi mulkin mana Allah ce limanil mulkul yau barazana kenan limanil mulkul yau so uku kowa ba za ka ji usba bala as ba usba asba wanda zai daga yasasa ba wanda zai ce komai sai Allah ya ce lillahi alwahid alqahar lillahi alwahid alqahar al-yawma tujza kullu nafsin la zulma al-yawma inna Allaha sari'ul hisab azo ai hisabi abinda ke jiranka kenan abinda ake son ka fahimta shine ka yi boko don za ka yi mulki ko za ka yi kasuwanci business za ka yi haraka ta duniya sai da wannan abubuwa amma yana hannun hagu ka kada ya zamo shine aqidarka za ka yi hasara tun daga ran da aka yi ma ritaya ka zamo shi kenan kullum za ka sai jarida da kudinka ka karanta maganar da za- za ta bakanta maka kuma rai azaba gaga wata azaba kuma kenan daga Allah amma wanda ya karatu addini zai iya dauko littafi yana karanta za shi je makaranta yana jin abubuwan da aka fada yana jin sanyi a ransa wannan zuciya da kuke gani wallahi sai waɗannan abubuwa su suke su ne maganinta amma ga su nan duk suna mulki tura kowa za a ga fuskar shi zai ga wannan ba shi cikin nutsuwa ba shi cikin nutsuwa waɗannan abubuwan da ya kamata ya fahimta kenan to ya za a yi a magance wannan kare ya ka fada a ciki na fada a ciki kowa ya fada a ciki sai mu fara tun daga farko waɗanda suka zo ya aka yi suka rikita wa mutane lissafi sai mu fara da ya zamu mu gyara duk unguwanni a sa tafizul qur'an duk makaranta sa tafizul qur'an tafizul hadis yara za su hutu aka ba su sati uku darul hadis suka je suna koyon hadisi akwai yaron da ya haddace hadisi ɗari a hutu sati uku kafin a dawo hutu a koma makaranta da za a koma gobe akwai yaron da ya haddace hadisi ɗari akwai wanda haddace kaza haka duk sun haddace to sai ka a yi ma yara ‘ya'ya rigakafi alura ta aƙida ta tauhidi ya haddace alkur'ani ya haddace hadisai ya je ya boko insha Allah ya zamo shi ne wane ne ba yadda za a yi da shi wannan abin yana jawo shi ba zai kyale shi tafi ba shi zama gashi injiniya gashi likita gashi menene da menene amma in kiran sallah ta kama zai yi in limanci ya kama zai yi in karatu ya kama zai yi koma ya kama zai yi saboda da shi ya tashi kafin a zo a shiga musu da yadda bature ya zo ya warware ya rikita ma mutane lissafi haka za magance wayannan abubuwa bature ya zo ya tarar da mutane suna da addininsu suna da iliminsu suna da tarbiyyarsu to abin da yake so ya ga ba zai yiwu ba yanzu a lokacin da ya zo ɗin ko iblis ko shi ɗan ya sai an buga da shi mata na gida da lokacin za ka fitar da su ai ba za ka iya ba shi ne wa karna fi buyuti kunna mace za ta fita gida yaya take tafiya da yake lissafi a ilmanci aka yi abin sai suka ce wannan muka in muka ce za mu yi abin da muke so ba za mu ce nasara ba shi ne suka gudu suka je sautin zariya wasasa suka je suka yi musu illa barna suka sa suka kyamaci musulunci suna nan suna hausa suna kuma amma ba su musulunci to amma waɗannan arewa kano an kyale su kenan kasir a'a ba za a kyale su ba za a bar da kansu su warware abin da suka kulla sai bature ce ko ka haddace alkur'ani kai ba malami ba ne sai ka yi firamare sakandare kai ne za a ba satifike kai za a ba aikin ofis da teburi da mota da albashi ba abin da suke so sai su fito da mata a ciki sai suka je suka barku da wannan to sai ka ga ya ta tashi an haife ta tana ta rayu gida shekara bakwai daga shekara bakwai kakanta ko uwarta ko wane za ta ɗauke ta ta kai firamare abinda ke ci kenan yanzu ta je firamare ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo har shekara nawa shida ga bakwai nawa sha uku shekarun ta goma sha uku ta yi rabi gida rabi waje yar firamare ta sa inda ake raba joining instruction ko ubanta ko uwanta ko wanta ko kawanta ko babbanta shi zai zai kama mata karbo mata joining instruction ya neman mata admission kwadaji za ta je ta yi boarding shekara nawa shawa ce ma shekara shida ake ko juniya ne ya za a ce shekara biyu me yake samun ka ne kai me yake samun ka ne kake rudewa kana da wahami da yawa lokacin za a je a kai ta kwalaji za a raba ta da gidan yayanta wata nawa sai an zo hutu an raba ta da zuke sai ta zo hutu za ta yi shekara shida ga shekara goma sha uku ga shekara nawa shekara nawa kenan shekara goma sha tara ta gama sakandare lokacin ta girma za ta iya yin komai lokacin za ta nemi nce diploma digiri abinda ke ci kenan in ba haka ba ai ba za a yi rayuwa da ita ba ba za ta yi daura zanin da take so ba sai kwanci za a kawo mata lokacin za ta je ta nema ta shiga ta yi shekara biyu nce ko uku ta yi shekara biyu diploma ko uku ta je ta yi digiri shekara hudu shekarunta na haihuwa yanzu sun kai nawa ashirin da nawa ashirin da uku shekaru nawa ta yi a gida bakwai kadai ta yi a gida sauran nawa a waje sha shida a waje to nan kaga ta yi karatu ta samu digiri ta iya wanka ta iya ɗaura zani ta yi kyau shi ka zo da gemun ka ce ni dai gaskiya ina sha'awan aure ki amma ba za ki fita ki je ki yi aiki ba akwai me bature ya gaba da imana ya hada ku tsakanin ku da kanku wannan kyau da ka gani sai da aka kashe kuɗi ya zo in kana so ka je kauyen ku ka ɗauko ta ita ma shinkafa sabuli ne da shinkafa ita ma tana ci shekara biyu za ta yi kyau ya ganta ta yi kyau tare suke menene da menene yace gaskiya yana amma shi bai yadda ta yi aiki ba ba ya yi mata yare ba za ta fahimce shi za ta fahimce shi ba za ta fahimce shi ba eh tunda sun kashe kudi ba yanzu ya ce ta je ta zauna ba kuma ba shi da abin da zai bata ba ana fahimta to shi ne lokacin za ka zo a yi ku ne malamai kai ne mai gemu kai ai Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna a gida ka ganta kai gidansu ka ganta ina ka ganta ina ka ganta ina kuka hadu yanzu shi ne ka haddace wa karna fi buyuti kunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن da kai da gemunka duka sai ta harare ka ta yi tsaki ta wuce kakka bata mata lokaci haka me suke cewa eh a yi ba oyin na ya fi karfin gosulo zai bata mata rayuwa ne duk rayuwarta inda ta sa rai kenan sai da ta kai inda za ta karbi certificate ta samu albashi ta sai irin atamfar da take so ita ma ta shiga cikin 'yan uwanta in an duba gefen atamfar an san an san atamfa ce wacce take an san atamfa ce lokacin za ka ce wa karna fi buyuti kunna eh eh duk wallahi duk tsarin bature duk tsarin bature ya za a yi ya za a yi don unguwanni don makarantu a sa ta hafizul Kur'an kasan kano ce musulmai ne bahaushe ba yadda za ka yi karaba shi da addinin musulunci ko arniya ta kafa makaranta tana samun kuɗi in ta ga matsala za ta kama ce ce ta sa ta hafizul Kur'an duk su gashi da sun suka ta hafizul Kur'an a bar yara suna haddacewa suna haddace hadisi a yi musu allura kenan rigakafi wai me komai ko ina kano ce fa kasar kano ce kano ta fi karfin arnanci fa da kafirin duk arna ya san kano ya fi karfin shi da haka za a yi sai a dawo da yaran da za su taso sai su ga sai ka ga suna yin boko amma boko suna rike da shi ne hannun agu ya yi injiniyarin ya haddace alkur'ani yana likitanci ya haddace alkur'ani duk abin da zai yi tun yana kankani ya haddace ya zama mishi nama da jini ba zai iya rabuwa da shi ba to yaushe za a zo a ɗauke shi a jefar da shi haka kamar yadda aka jefar da shi to sa'an nan su wayan nan mata ɗin dama duk wanda yake so ya halaka duniya ta hanyar mata yake eh mace ce namiji zai fitinu da ita ga su da kuriciya da kyawu da sabon jiki da sabon menene da iya yi da iya gyare-gyare da iya menene su ake ba goyon baya wasan kwaikwayo wasan menene da wake-wake da menene da menene baki ɗaya sai da suka yi zurfi a cikin wannan shi ka je ka ce za ka yi musu wazi shi ka ce ai an ce wa karrafi buyuti kunna shi su kashe radio wannan sharbabban malamai wannan malamai shi ta kashe radio shi kenan ko ne mun jarraba biyu ke muna karatu muna aji muna karatu muka kawo wannan matsala wani ce to wa karrafi buyuti kunna na ce a wani ce a ba wa karrafi buyuti kunna ba ne da ce ba ayan alkur'ani ba ne ya ce ayan alkur'ani ce to me ya fi kamata a kafa hujjar ya ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa kaza kaza kaza kaza kaza sai na tambayi duk yara da ke aji tsakanin ku da Allah wa yafi fahimtar addini a cikin wayannan guda biyu wa yafi wannan mace ta riga ta fito waje kuma ka ce ta zauna a gida a'a da ta fito wajen addini ya kyale ta akwai tsarin da ya mata wannan tsarin za ka ɗora ta a kai shi ku zauna lafiya a ba ta riga ta fito ba ne ta riga ta zama waje ita kanta ta zama waje shekaranta uku a gida shekara ashirin a waje ta zama me ta zama waje ba abinda ta sani sai waje kudu ka ce wai sai ta koma gida ba za ku fahimci juna ba kuma so ake a fahimci juna so ake a taimaka musu a tafi tare ba so ake a tirsasa musu a fusatar da su su ba rabu da addinin ba an fahimta abinda ake bukata shine a yi kokari unguwanni ana sa tafizul qur'an ana sa musu musabin suna haddace hadisi wanda ya haddace hadisi arba'in wanda ya haddace ɗari wanda ya ce kaza a yi mishi kaza yara suna yi suna kan ƙanana sai je ya haɗe da nama da jini ba za su iya rabuwa da shi zuciyar ta samu saiti ta samu albarka ba boko ba in ya rayu a kasan ko ina ne wallahi yadda aka gan shi haka za a bar an fahimta lokaci ya cika? lokaci ya cika? ba za mu yi karanta maganar maliku ba? to shi ke e magaruba ta kara zuwa nawa da ashirin la'asar kuma yanzu ta kama yaushe eh hudu saura minti goma اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم